الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar asabar bakwai ga watan zulka'ada shekara ta dubu da dari hudu da talatin da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 22 ga watan tara shekara ta 2012 takaitaccen lokaci ne wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul kabir ba laifi kafin darasi na yau idan da 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am wato tambayar ɗan uwa shine ƙarin bayani dangane da faɗar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu la wa man ta'allaka wada'atan fala wada Allahu la shi lafazin tamima kamar yadda yake a yare na larabci duk wani abu wanda ake rataya shi a wuya tare da cewa a istilahin malamai in aka ce tamima wato shine abinda maguzawa suke rataya ma kawunansu da 'ya'yansu da dabobinsu domin neman ije bala'i kafin saukar shi ko kuma bayan saukar shi shine ake kira da tamima wanda asali wasu abubuwa ne suke ratayawa na duwatsu kamar misali irin su 'ya'yan wuri da irin su wata tsakiya wadda ake kiranta da cewa takatina da irin misali wani haƙuri na dabba da sauransu da suke ratayawa shine ake kira da tamima an gane ko to amma keɓance cewa tamima ta taƙaita akan waɗannan banda laya ta alƙur'ani wannan dole kana ana buƙatar dalili wanda ya ware saboda duk lokacin da manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi maganar shi a dunkule to ba wani wanda ya isa ya ce banda kaza sai kana da dalilin da ya ware cewa banda kaza kamar yadda wasu malamai suka ware suka ce in dai laya ta alkur'ani ce to ba ta ba a kiranta tamima an gane ko tare da cewa abdullahi dan mas'ud allah ya kara masa yadda da almajiransa irin su ibrahim ibn yazid an-nakhai irin su al-aswad ibn qais an-nakhai gaba ɗayansu sun tafi akan cewa duk wata tamima haramun ce sawa'an ta alkur'ani ce ko ba ta alkur'ani ba ce baya halatta mutum ya rataya tare da cewa wasu daga cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Aisha Allah ya kara mata yadda da sauransu su suna ganin halacci in alkur'ani ne ba laifi akan iya ratayawa illa kasancewar hani wannan shine ya fi rinjaye ko da ta alkur'ani ce saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya rataye zuciyarsa da wata laya to kar Allah ya cika masa abin da yake ne an gane ko bai ware ba bai ci baban da ta alkur'ani sannan kasancewar a nan shi kansa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai taɓa rataye laya ta alkur'ani ko wani daga cikin sahabbansa kuma bai ce ba a rataya me ya karantar da mu hanya ta neman tsari su ne addu'o'i ga su sun wuce a lissafa addu'o'in da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke yi na neman tsari wanda idan ya wayi gari daga cikin abkaru saba addu'o'insa na neman tsari akwai karanta suratul ikhlas so uku da kul a'udhu bi rabbil falaq so uku da kul a'udhu bi rabbin nas so uku da a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq so uku irin su bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim su su uku irin su ayatul kursi irin su la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir dari ko kuma su goma haka da yamma na daga cikin addu'o'insa wanda yake yi na neman tsari waɗannan da muka zana sannan in ya zo kwanci ga irin su falaki da nasi da suratul ikhlas da yake tofawa a hannuwansa ya shafe jikinsa sai ya yi so uku lokacin da zai kwanta ga irin su ayatul kusi da yake karantawa in ya zo wurin kwanci ga irin addu'ar da ya koya mana cewa mutumin da zai fita daga cikin gida idan ya ce bismillahi tawakkaltu ala Allah wala haula wala quwwata illa billah manzon Allah ya ce ko shaytani ya hada hanya da shi ta kan shi yake cha yake ina ni ina mutumin da aka ba shi tsaro da kariya daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala an gane ko to don haka ba a taba samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya rubuta kaza ya sha ko wanda ya rubuta kaza ya rataya sai dai ya ce wanda ya karanta kaza malamai suka ce yana daga illa ta ba da damar cewa ba laifi a rubuta aya ta alkur'ani zai kai wasu su rubuta ayoyin da ba na alkur'ani ba wanda a yau inda za ka zare hanya ka samu mutum goma kowa yana rataye da laya idan ka farke laya goma kalla ka samu ɗaya daga cikinsu wanda tsantsar aya ce ta alkur'ani za ka samu wasu sakandamai ne da wasu hatimma da wasu sunayen shaidanu da iblisai da sauransu ba komai bai kai jama'a haka kenan ba da damar a rubuta ta alkur'ani shi ya kai wasu suke rubuta ba ta alkur'anin ba har ma kai in ta alkur'anin ce za ka ga an yi ta a baibai in ma a rikici ko kuma an zo an sarƙa mata wasu abubuwa na daban ko kuma ya kasance cewa rubuta can ma ba za a yi ba da taddawa cd da jini ko da wasu abubuwa waɗanda suke na daban ko layar ba za a rufe ta ma cd da fatar wata dabba ta daban da sauransu an gane ku wanda kuma layoyin ba da damar haka ya kai akwai laya wadda take ta shashatau me ake cewa shashatau ka cuci mutum ya manta da kai da wadda gama ne ko da ta amsar bashi da ta liƙe baki da ta menene ga sunan duk sun wuce a lissafa sannan illa ta biyu malamai suka ce akwai tozartar da alkur'ani dangane da ba mutane damar rataye laya don ba kowa ya san alhurma alkur'ani ba so da yawa za su mutane za su shiga cikin wurin najasa da ita barawo akwai laye shi ta sa'a da ake bin shi akwai karuwa ita ma tana da laya ta musamman da ake mata da sauransu waɗanda suke shashasha wanda duk wurin ayyuka na sabon allah suna nan to ga suna ɗauke da alkur'ani da sauransu ba komai ya haka illa ba komai ya kai haka ba illa ba da damar cewa ana iya rubutawa sannan malamai suka ce kuma game da ba da damar rubuta laya akwai tozartar da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga su waɗannan azkaru sabahi wal masa da sauran zikiri na neman tsari da manzon Allah ya karantar da mu mutumin da ya rataye laya shi sai ya ce a ai ina dauke da ita sannan kuma akwai karancin tawakkali so da yawa mutum in wani abu ya same shi sai kaji ya ce don bai ɗauko layin shi bacci ya manta da cewa duk inda yake ubangiji tabaraka ta'ala yana tare da shi in kai mumini ne magiya wadda take khasa taimakon Allah subhanahu wa ta'ala da ba da agajin shi yana tare da kai duk inda kake amma su da yawa sai ka ji mutum ya ce ya manta laye shi to don haka a takaice kauli wanda yake mai rinjaye laya ko ta alkur'ani ce baya halatta mutum ya rataya faɗakarwa a nan amma mutumin da ya rataye tsantsar aya ta alkur'ani ba za ka ce masa yayi shirka ba ba za ka ce masa mushriki ba za ka ce yayi shirka ba ya aikata halak amma sabanin abin da ya dace shi ma kuma ma'ana ratayawar da malamai suka ba da dama ma'ana saboda kasancewar neman lafiya ko kuma neman kariya dangane da wani bala'i da ake tawakkuin saukai shi ba haka ba kawai da laya ta ruki da laya ta menene da laya ta menene wannan duka ba karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bace ba to shine yace man ta'allaka tamimatan duk wanda ya rataye zuciyar shi da wata laya manzon Allah ya ce fala atamma Allahu la Allah ba zai cika masa ba abin da yake nihi in ma na neman kariya ko kuma ije dauke wani bala'i nan kenan in ka dauki fala atamma Allahu la wato jumla ce wadda take khabariya Allah ba zai cika masa ba abin da yake nihi na neman kariya ko kuma ka dauke ta fala atamma Allahu la jumla ce khabariya amma bi ma'ana insha'iyya ma'ana muguwar addu'a ce manzon Allah yake kar Allah ya cika masa abin da yake ne haka ya ce wa man ta'allaka wada'atan duk wanda ya rataye cibiyar kura da duk abin da ya tsaya matsayinta an gane ko irin su 'ya'yan wuri irin su wani kumba da sauransu shi ne ce fala wada Allah kula kar Allah ya bar shi a cikin kwanciyar hankali da hutu ma'ana kar Allah ya bar masa wata nutsuwa da kwanciyar hankali don haka duk irin waɗannan abubuwa ne na maguzanci wanda har yau wasu bushe ba a cikin jama'a ta musulmi darasi da ya gabata da taimakon allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabu siya mun tsaya ƙarshen babi na 42 kai tsaye za mu tashi farkon babi na 43 قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله باب ما جاء في صوم يوم السبت al'imamu turmizi Allah ya ji kansa ke cewa wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam game da yin azumi a ranar asabar menene hukuncinsa قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن بصر عن أخته هي الصماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا لهاء إنبة أو أود شجرة فليمضغ قال أبو عيسى هذا حديث حسن ومعنى كراهته في هذا أن أن يقص الرجل يوم يوم السبت بالصيام لأن اليهود تعظم يوم السبت wato abdullahi ibn busur daga yar uwarsa ita ce as-samma Allah ya kara mata yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la tasumu yawmas sabt kar ku sake ku azumci ranar asabar illa fi mafturi da alaikum sai dai dangane da abin da aka farlanta muku na azumi me aka farlanta mana shine kamar azumi na ramadan da azumi na addawal me ake kira da addawal bayani ya gabata a kan shi shine cima kai alwashin abin da ba wajibi ba a kanka misali kai ne kake da wata bukata a gabanka sai ka ci alwashin cewa ya ubangiji na in har wannan bukata ta wata biya to kana da alkawari a kai na zan yi azumi goma saboda kai ko kuma ya ubangiji na wannan rashin lafiya da nake ciki in har ka bani lafiya kana da alkawalin da zan yi azumi uku saboda kai to duk lokacin da wannan bukata ta biya cikawa da wannan addawal ya zama wajibi a kanka don haka in azumi ka ambata to wannan azumi ya zama farilla a kanka dole ka cika kamar yadda Allah ya ce wal yufu nuzurakum kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wa man nazara an yudi Allah falyudihu duk wanda ya ci alwashin zai ma Allah biyayya to dole ne ya masa biyayya in ka ce za ka aikata wani aiki na ibada ka ɗau addawali to dole ka cika da shi sannan na daga cikin azumi wanda yake na farilla shine azumi wanda yake na kafara in ma kafara ta kisa ko kafara ta zihari ko kuma kafara ta azumi idan mutum ya karya da gangan an gane ko mutumin da ya auka ma iyalinsa a cikin yini na ramadan ko kuma kafara ta rantsuwa gaba ɗayansu wannan suna karkashin illa fi mafturi da alaikum sai dai abin da aka farlanta muku sai ya ce fa'illam ya ji da ahaduku idan ɗayanku ya wayi gari ranar asabar yana azumi ya buga ya buga bai samu abin da zai karya wannan azumi ba illa liha a ina ba sai bawon itaciyar inabi an gane ko alliha wato shine bawa ko kuma ka ce kwarɗe au'u da shajara ko kuma iccen wata itaciya ya ce falye murugu manzan Allah ya ce ya karya ya tauna tare da cewa shi azumi abu ne wanda yake sananne niyya ce wadda take cikin zuciya wanda in kana azumi idan ka kakkaɓe niyyar kai tsaye azumi ya ɓaci to amma a nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ɗayanku idan bai samu abin da zai ci ya karya azumin sai ɓawon wato itaciyar inabi ko wani icce daga cikin itace manzon Allah ya ce ya karya ya tauna ma'ana wannan ta'akidi ne ma'ana tabbatar da cewa ka ajiye azumi a takaice wannan hadisi abin da yake nunawa haramcin yin azumi na nafila a ranar asabar duk da cewa jumhurin malamai ba su ɗauke shi ba akan haramci iya abin da suka ajiye shi akan karhanci karahatu tanzi ma'ana tsarkakewa bai kai matsayin haramci ba amma tare da cewa magana mafi rinjaye zahirin hadisin abin da yake nunawa haramcin yin azumi na nafila a ranar asabar al'imamu tirmizi sai yake cewa wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa al'imamu tirmizi ya hassana hadisin amma tare da cewa magabatan kwarai daga cikinsu shi al'imamu abu daud da ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa a sunan sai yake cewa hazal hadith mansukh wannan hadisi ne wanda yake an shafe hukuncinsa amma ba tare da ya ambaci hadisin da ya shafe hukuncin ba al-imamu malik Allah ya ji kansa da ya kalli wannan hadisi cewa haza hadisul kazib cewa hadisin ƙarya ne al-imamu an-nasa'i cewa hadisi ne murdari an gane ko hadisi ne muqtarib haka shekul islam ibn taymiya Allah ya ji kansa shi ma ya soki hadisin haka nan hafiz ibn hajar to illa kasancewar dai duk aibantawar da suka ma hadisin malamai sun ba su amsa hadisi ya inganta hadisi ne hasan to illa kasancewar inda aka sha bamban wajen ma'anar shi anan shine al-imamu tirmidhi ya ce ومعنى كراهته في هذا ma'anar hani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yi a nan cewa karku azumci ranar asabar sai dai abin da aka farlanta muku ya ce an ya hussar rajulu yau masauti bisiya shine mutum da zai keɓanci ranar asabar da azumi haka kawai baka tashi yin azumi na nafila sai ka ce kai sai ranar asabar ita kadai za ka yi don haka shi ma al'imamu abu dawud da ya fitar da wannan hadisi a cikin littafinsa a sunan baban da ya shi ne babun nahayi an yi khassa yau musabti bi sau baban da ke bayani dangane da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da keɓantar ranar asabar da azumi wanda yake na nafila mecece illa sai ce li annal yahuda tu'azzimu yawm as-sabt domin yahudawa suna girmama ranar asabar su ranar asabar ranar idinsu ne ba sa aiki a ranar kenan shi kuma mai azumi yana ɗaya daga cikin ma'anar kenan mutumin da ya daina aiki don haka a nan shine illar da malamai suka bayyana dangane da hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da keɓantar ranar asabar da azumi na nafila don kar mai kamantacce da yahudi to illa kasancewar kamar yadda shi al'imamu turmizi ya awwala mana wannan hadisi cewa kenan iya abin da yake na haramci shine kefantar ranar asabar da azumi wanda yake na nafila kamar yadda al'imamu tsayyabi Allah ya ji kansa haka ya faɗa suka ce a nan kenan mutumin da zai yi juma'a da asabar ko ya yi asabar da lahadi to wannan baya cikin hannu ko kuma kasancewar ita ranar asabar ta yi dace da wani azumi wanda yake na sunna mai karfi daga cikin sunnoni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar misali azumi wanda yake na ranar ashura ko azumi wanda yake na ranar arafa ko kuma azumi wanda yake na shida ga watan shawwal idan asabar ta faɗo a cikinsu wannan malam ko kuma azumi wanda yake na ayyamul biyu sha uku sha hudu sha biyar an gane ko wasu malamai suka kara suka ce haka nan goma na farkon zilhijja ko da asabar ta fado a cikin su to wannan ba laifi mutum yakan iya azumtar su suka ce iya halin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yayi a nan shine wato keɓantar ranar asabar ita kadai da azumi wanda yake na nafila amma inda za ka haɗa ta da wani yini gabaninta ko wani yini bayanta to wannan ba laifi kamar yadda ita juma'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu damar cewa baya halatta mu azumce ta ita kadai amma muna iya azumtar yini gabaninta ko kuma da wani yini bayanta kamar yadda ya tarar da matarsa juwairiya bintul haris Allah ya kara mata yadda manzon Allah ya tarar da ita a ranar juma'a tana azumi manzon Allah ya ce mata jiya kin yi azumi ta ce a gobe kina da nihin yi ta ce a manzon Allah ya ce to maza a ce kaga inda tana da nihin yi gobe asabar to da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya barta ta ci gaba da yin azumin ta na juma'a domin ita ma juma'a haramun ne mutum yake bance ta da yin azumi sai dai ka azumci alhamis da juma'a ko kuma ka yi juma'a da asabar dan haka yace mata jiya kin yi ta ce a gobe kina da nihin yi ta ce a manzo Allah ya ce to maza a ji haka hadisi ne daga Abu Huraira Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kar ku keɓanci ranar juma'a da yin azumi sai dai idan kun azumci yini gabaninta ko kuma kuna da nihin azumtar yini bayanta kenan ka yi alkamis da juma'a ko ka yi juma'a da asabar haka kenan ita ma asabar sai dai ka yi juma'a da asabar ko kuma ka yi asabar da lahadi an gane ko? wannan kenan iya abinda jumhurin malamai suka tafi akan cewa iya abinda hadisin yake nihi shine haramcin yin keɓantar wato ranar asabar wato da yin azumi wanda yake na nafila tare da cewa shak nasir albani allah ya ji kansa kamar yadda yake cikin littafinsa silsila sahiha shi yana ganin cewa wannan hadisi babu cin karo tsakanin shi da waɗancan hadisai na cewa kar mutum ya keɓanci ranar juma'a da yin azumi sai dai ya azumci alhamis da juma'a ko kuma juma'a da asabar shi a iya abin da ya tafi kwata-kwata haramun ne mutum ya azumci ranar asabar azumi na nafila an gane ko ko da zai iya hadawa da juma'a ko ya hada da lahadi kwata-kwata in dai azumi na nafila ne yana ganin baya halatta mutum ne me yake cewa kasancewar a nan shi iya abin da ya ɗauki hadisin mutumin da ke azumi a ranar juma'a bai san da cewa ba ranar juma'a haramun ne yin azumi ita kadai kuma tare da cewa bai azumci alkhamis ba shine yace to wancan hadisi yana nihin cewa sai ka azumci ranar asabar domin ka fita daga cikin daukan zunubi nake bantar ranar juma'a da yin azumi an gane ku kenan wannan ka shiga karkashin kenan illa fi mafturi da alaikum sai dai dangane da abin da aka farlanta muku kenan in baka san cewa kadai ta ranar juma'a da yin azumi haramun ne kai kuma baka yi alkamis ba yace to anan ya zama farilla ya zama wajibi akan ka ran asabar wato ka yi azumi ka hada da juma'ar dan ka fita daga cikin wannan zunubi kenan a iya abin da ya dauka kenan mutumin da bai sani ba amma mutumin da ya san haramun ne yin azumi a ranar asabar to kwata-kwata ba zai yi ba in dai ba azumi ba ne ba wanda yake na farilla sannan kuma kasancewar tare da cewa akwai hadisi sahihi wanda malamai suka ce to ai wannan hadisi ya ci karo da hadisin ummu salama wanda hadisin ummu salama al-imamu ahmad ya fitar da shi a cikin littafinsa al-musnad hakanan ibnu khuzaima a cikin littafinsa ingantacce da ibnu hibban da alhakim annaisaburi da al-imam al-baihaqi wanda shek nasir Allah ya ji kansa ya inganta hadisin a farko a cikin ta'alikat da yama wato sahihu ibn khuzaima sannan sai ya dawo sai ya raunana hadisin a cikin littafin sa silsilatul ahadith ba'ifa sannan kuma bayan haka a ta'alikat da ya yi a cikin littafin sa irwa'ul galil ya bayyana gare shi cewa hadisin dai hadisi ne hasan matsayin shi ya wuce hadisi gari ummu salama ita ce Allah ya kara mata yadda wasu suka tura suka ce a tambaye ta shin wace rana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi yawaita azumi a cikin kwanukan sati ummu salama ta ce ranar asabar da lahadi su ne kwanukan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yawaita azumi waɗannan jama'a sai suka tashi gaba ɗaya suka je suka ce haka ne ummu salama ta ce kurai a cikin tsawon sati kwanukan da manzon Allah ya cika yin azumi asabar da lahadi hadisi ne kuma ingantacce to illa kasancewar a nan malam sai ya ɗauko wata ƙa'ida ta malaman usul suke cewa alƙaunin muƙaddamun alal fi'il faɗa ita ake gabatarwa akan aiki cewa kar ku azumci ranar asabar sai dai abin da aka farlanta muku wannan faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yawaita azumi da yake yi ranar asabar da ranar lahadi wannan kuma aiki ne nashi suka ce to don haka wancan hadisi shi za mu gabatar akan wannan sannan suka sake ɗauko wata ƙa'ida ta cewa alhabu muqaddamun alal ibaha hani shi ake gabatarwa akan halacci idan hadisai biyu suka zo wannan shi hani yake wannan kuma halittawa yake to anan su ka'ida ta malaman usul suka ce hadisin da yake hani shi za a gabatar da shi akan wanda yake halittawa an gane ko illa kasancewar wannan kenan a iya fatawar shi yana ganin cewa ranar asabar kawai kwata-kwata in dai ba azumi na farilla ba ne ba to bai ya halatta mutum ya yi ko da ya faɗo a cikin irin wannan ranaku misali irin azumi na wato uku a kowane wata da sauransu illa kasancewar wannan ibn al-qayyim Allah ya ji kansa da sauran malamai kamar yadda yake cikin aunin ma'abud sharhi ne na sunani abi daud malamai sun tsawaita bayani akan ma'anar wannan hadis don haka dai ba wani abu bane ba wanda yake na kai ruwa rana da za a ringa ta da jijiyoyin wuya an gane ko kwanukan yin azumi yawa gare su a tsawon sati wannan shi fahimtar shi ce ta shi shak nasir albani kuma yakan iya dacewa kuma yakan iya kuskurewa don a maganganun da muka hakaitu na malamai shi al'imamu malik kwata-kwata hadisin karya ne a wajensa shi al'imamu abu dawud caya hadisi ne mansukh al'imamu nasa'i caya hadisi ne muqari haka al'imamu ahmad allah ya ji kansa shi kanshi bai tafi ba akan wannan hadisi da sauran magabata an gane ku shi dai a takaice hadisin kenan abin da yake nunawa shine kenan hani dangane da kebantar ranar asabar da azumi wanda yake na nafila a fadar jumhurin malamai sai dai ka yi juma'a da asabar ko ka yi asabar da lahadi akan fatawar shek nasir albani kwata-kwata kawai in dai ba na farilla ba ne ba ba za ka yi ba babu ma ja'a fi saumi yawmil ithnain wal khamis wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da azumin ranar litinin da alhamis قال حدثنا أبو حفص أمر بن علي الفلاس قال حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس قال وفي الباب أن حفصة وأبي كتادة وأبي هريرة وأسامة بن زيد رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام أنهما قالا حدثنا سفيان عن منصور وابن المؤتمر عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس قال أبو عيسى هذا حديث حسن وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تؤرد الأعمال يوم الخميس يوم الاثنين والخميس فأحب أن يؤرد عملي وأنا صائم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب حديث حسن غريب karin bayani akan wancan babi na ɗaya daga cikin dalilan jumhurin malamai shine hadisin amr bin al-as wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa fiyayyen azumi lokacin da ya nuna ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa shi yana da kuzari da himma da kokari game da yawaita azumi manzon Allah ya ce masa je ka kai azumi azumi na annabi Dawud ya ce yaya azumin annabi dawud yake manzon Allah ya ce kana ya sumu yawman wa yufdiru yawma annabi dawud ya kasance yana azumtar yini sannan kuma sai ya aje ma'ana yau in yayi azumi gobe sai ya huta jibi in yayi kuma gata sai ya huta a wannan hadisi malamai suka ce a cikin kwanukan yin azumin sa asabar takan iya faduwa juma'a takan iya faduwa wato wannan babi wanda ke bayani dangane da abin da ya zo na yin azumi a ranar litinin da alkamis rabi'a aljurashi daga aisha allah ikara mata yadda ke cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya taharra saumar isnaini wa kamis wato manzon allah yana kirdadar azumin litinin da alkamis lafazin ya taharra an ciro shi ne daga attahari attahari shine ka ba da ƙoƙari dangane da nufatar abu da nemansa ma'ana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ƙoƙarin neman yin azumi a ranar litinin da rana alhamis don haka wannan hadisi hadisi ne ingantacce iya abin da yake nuna mana mustahabbancin yin azumi na litinin da alhamis kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan ya himmantu da shi kokari yake a ce yau an wayi gari litinin ce ko kuma yau an wayi gari alkamis ce domin ya yi azumi shi ne malin ya ce a wannan babi akwai hadisi daga hafsa Allah ya kara mata yadda da abu katada da abu huraira da usama ibn zaid wanda kowane hadisin zai iya zama a ƙarƙashin baba al'imamu turmizi ya ce hadisin aisha hadisi ne kyaukyawa hadisi ne gari garaba wadda take nisbiya ma'ana a takaice hadisi ne hasan iya abin da yake nuna mana mustahabbancin yin azumin alhamis da litinin riwaya ta hadisi na biyu na aisha allah ya kara mata yadda take cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a wata yana azumtar asabar da lahadi da litinin an gane ko waɗannan kwanuka uku manzon Allah yana jira su ya azumce su a wani wata idan wani wata ya zo na gaba maimakon a wannan wata da ya wuce ya azumci asabar da lahadi da litinin wannan wata na gaba sai ya azumci talata da laraba da alhamis an gane ko menene a nan shine daidaitawa tsakankanin waɗannan kwanuka domin kar a keɓanci wasu da ibada wasu kuma a bar su domin dai a amfana da su gaba ɗaya don haka kenan a wannan wata in yayi asabar da lahadi da litinin wata na gaba sai yayi talata da laraba wato da alhamis ita kuma juma'a daman hadisi ya gabata hani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da keɓantatta wato da azumi wanda yake na nafila to don haka yake dan daidaitawa tsakankanin su amma hadisin hadisi ne ga ifi bai inganta ba an gane ko bai inganta ba hadisi ne ga ifi al-imam tirmidhi yace wannan hadisi hadisi ne hasan Abdurrahman ibn Mahdi ya rawaito wannan hadisi daga Sufyan amma bai ɗaukaka danganansa ba a takaice hadisin yana da illa bai inganta ba saboda akwai marwaci wanda yake majhul hadisi na uku hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tu'radu al-a'malu yawm al-ithnain wal khamis ayyukan bayi a ranar litinin da alkhamis ana bujuro da su ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ma'ana aikin da bawa ya aikata a tsawon sati a ranar litinin da ranar alhamis gaba ɗaya waɗannan ayyuka ake bujiro da su ga ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan kenan wata bujurowa ce wadda take keɓantacciya tare da cewa hadisi ya inganta aikin da bawa ya aikata a tsawon shekara a cikin watan sha'aban gaba ɗaya ake ɗaukaka wannan aiki zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala a bujuro shi don haka shine hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake yawaita azumi wato a cikin wata wanda yake na sha'aban kamar yadda hadisi ne ingantacce yana cikin sunan abi dawud da sunanin nasa'i shine don haka sai ya ce fa uhibbu an yura da amali wa ana sa'i manzon Allah ya ce ina kaunar abujuro da aiki na ga ubangiji tabaraka wa ta'ala halin ina azumi wa ana sa'im jumla ce haliya ma'ana ina kwadayin abujuro da ayyuka na ga ubangiji tabaraka wa ta'ala a halin ina azumi domin ƙara samun matsayi wanda yake na daraja don haka wannan hadisi yana ɗaya daga cikin dalilai akan mustahabbancin yin azumin litinin da alhamis an gane ku saboda me yasa litinin ana bujiro da aiki ga ubangiji tabaraka wa ta'ala duk abin da bawa ya aikata a tsawon sati hakanan kuma a ranar alhamis don haka yana da kyau a ce an zo da aikinka kuma alhali kana azumi kamar yadda anan shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nuna mana al'imamu turmizi sai yake cewa hadisin abu huraira Allah ya ƙara masa yadda dangane da wannan babi na bayanin yin azumin litinin da alhamis hadisi ne kyaukyawa hadisi ne gare don haka kenan wannan yana da kyau mutum ya nace ya lazumci irin waɗannan kwanuka kenan maimakon ga waɗancan kwanuka na hali kenan kuma ga kwanukan da ake son mutum ya yawaita azumi a cikinsu an hana mana keɓantar juma'a da azumi na nafila hakanan ranar asabar kenan kuma gariya ranakun da ake buƙatar mu yawaita azumi na nafila a cikinsu kenan litinin da alhamis babu ma ja a fi saumil arbi'a wal khamis wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na azumin laraba da alhamis قال حدثنا الحسين بن محمد الجريري ومحمد بن مدوية أنهما قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا هارون بن سليمان عن عبيد الله بن مسلم القرشي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سألت أو سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر فقال إن لأهلك عليك حقا ثم قال صم رمضان والذي يليه وكل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت قال وفي الباب عن عائشة رضي الله عنها قال أبو عيسى حديث مسلم القرشي حديث غريب وروى بعضهم عن هارون بن سليمان عن مسلم بن عبيد الله عن أبيه wato ubaidullahi ibn muslim al-qurashi mahaifinsa muslim al-qurashi Allah ya kara masa yadda ke cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kokonto ne daga marwayi dangane da azumi dangane da azumtar zamani an gane kuma ana mutum ya azumci zamaninsa kwata-kwata kullum azumi shi ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya dace musulmi ya kasance haka faƙala sai manzon Allah ya ce masa inna li ahalika alaika haqqa iyalinka suna da haƙƙi a kanka an gane ku kenan yin azumi yau da gobe kullum ya zaman ne azumi wannan zai kai ka ka tuzartar da haƙƙin da Allah ya wajauta maka kamar yadda a wancan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna ma Amr ibn al-As iyalinka suna da haƙƙi a kanka baƙonka yana da haƙƙi a kanka gangan jikinka yana da haƙƙi a kanka duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙin shi sai manzon Allah ya ce masa sun ramadan ka azumci watan ramadan idan ya kama wallazi yalihi kuma da wanda ke bi masa wanne ne yake bi masa kenan shine watan shawwal an gane ku me yake nihi da wanda yake bi masa ma'ana shine azumi shidda ga watan shawwal shine yace ka azumci ramadan sannan kuma da abin da ke bi watan da yake bi masa ma'ana ka yi shidda ga watan shawwal sai ce wa kulla arbi'a a wa khamis da kowace laraba da alhamis wato ka azumce su sai ya ce fa'iza an ta kad sunta dahara wa afdar fa'iza an ta kad sunta dahara wa afdar in ka yi abin da na ce ka yi manzon Allah ya ce to tabbas ka azumci zamaninka kuma sannan ka samu wasu kwanuka wanda ka sha tare da cewa hadisin bai inganta ba hadisi bai hadisi ne ba ifi illa kasancewar waccan gaba ta farko ta mutumin da ya azumci watan ramadan ya biya masa da shida ga watan shawwal cewa tamkar ya azumci zamaninsa gaba daya wannan hadisi ne sahihi daga abu ayyub azan Allah ya ce duk mutumin da ya azumci Ramadan sannan ya biya masa da azumi shida a cikin watan Shawwal tamkar ya shekara yana azumi bai ajiye ba sannan azumin alhamis shi ma kar mu manta ya gabata amma laraba wannan babu wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake nuna mustahabbancin azumtar wato ranar laraba don haka in kayi niyyar azumin laraba ba laifi kakan iya azumta amma babu wani dalili na fadala daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da azumtar ta ita ranar laraba a takaice hadisin hadisi ne ga ifi manzon Allah ya ce masa in har ka aikata abin da na ce ka yi ma'ana ka azumci ramadan ka biya masa da azumi shida a cikin watan shawwal ka azumci laraba da alhamis to tabbas ka azumci zamanin ka kuma sannan ga ya kasha kenan maimakon a ce ka shekara kawai kullum azumi ba tare da ajiyewa ba malam yake cewa a wannan babi akwai hadisi daga aisha allah ya kara mata yadda malam yace hadisin muslim al-qurashi hadisi ne gare wasu daga cikin marwaita sun rawaito shi daga harun ibn sulaiman daga muslim ibn ubaidillah shi kuma wato daga mahaifinsa an gane ko kamar yadda wacce riwaya ta gabata babu ma ja'a fi fadli sawmi yawmi arafa wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na fadalar azumtar wato rana arafa ranar arafa shine ran tara ga watan zulhijja wannan rana ana buƙatar a azumce ta za mu ga menene sakamakon mutumin da ya yi azumin rana arafa قال حدثنا قتيبة وابن سعيد ابن جميل ابن دريف البغلاني وأحمد بن عبدة الضبي أنهما قال حدثنا حماد بن زيد وابن درهم أنا غيلان بن جرير أنا عبد الله بن معبد الزماني أنا أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبلها قال وفي الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن وقد استحب أهل العلم صيام يوم عرفة إلا بعرفة wato abu da Allah ya kara masa yadda ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce azumin ranar arafa manzon Allah ya ce inni a hatasibu alallah ina kauna ina fata daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala game da azumtar ranar arafa an yi kafira sanatan lati ba'adahu wa sanatan lati kabla ya kankare min zunubin shekara wadda ke bayanta da wadda take gabaninta an gane ko ma'ana a nan kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana kwaɗayi daga wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala akan alkawalin da ya masa cewa duk mutumin da ya azumci ranar arafa to yana da kankarar zunubi na shekaru biyu shekara wadda ta gabata kuma da wadda za ta zo a gaba illa kasancewar zunubai a nan kamar yadda malamai suka bayyana su ne kankanin zunubai irin waɗannan ayyuka na ibada duk wasu kankanin zunubai to waɗannan ayyuka na ibada suna kankare su amma manya-manyan zunubai ba abin da yake kankare su illa abubuwa guda biyu abu ɗaya idan kana cikin kaidi wanda yake na rayuwarka ɗaya kwa katari ne shine bayan mutuwa idan kana raye ba abin da yake kankare babban laifi illa tuba ga ubangiji tabaraka wa ta'ala an gane ko sannan abu na biyu shine rahama ta ubangiji tabaraka wa ta'ala rahama ta ubangiji tabaraka wa ta'ala wannan in ta riski bawa Allah na kankare masa dukkan zunubansa da manya da kankana amma irin waɗannan ayyuka irin waɗannan azumi na ranar arafa irin azumin ashura shi ma kankarar zunubi ne na shekaru biyu irin salloli na lokaci biyar irin su kyautata arwalla irin su zuwa masallaci da sauransu waɗannan duka suna kankare zunubai illa kasancewar iya abin da yake tabbatacce a nan kankanin zunubai suke kankarewa ba manya ba malamai al'imamun nawawi yake cewa to idan aka yi katari mutum ba shi da ƙanƙanin zunubai fi manya ya ce muna fatan Allah ya dan sauƙaƙa masa manya-manyan zunuban a sanadiyar waɗannan ayyuka da yi in kuma ba ƙanƙanan ba manyan suka ce muna fatan Allah ya ƙara masa matsayi na daraja akan waɗannan ayyuka da yi to a nan sai aka ce shekara da ta gabata da shekara wadda za ta zo gaba malamai suka ce kasancewar abu ne sananne shekarar da za ta zo a gaba tun da baka aikata aiki ba to yaya za a rubuta maka zunubin abin da zai zo a gaba malamai suka ce ma'anar hadisin Allah zai kare ka dangane da aikata kankanan zunubai ma'ana dangane da aikata ayyuka na zunubi a shekarar da za ta zo a gaba in har ka azumci irin wannan rana malamai suka ce a nan tuntuni Allah ya tanada maka gafarar waɗannan zunubai kafin ka aikata su in ka azumci irin wannan yini na arafa da sauransu a takaice dai azumin ranar arafa sunna ce mai karfi ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sakamakon wanda ya azumci ranar arafa shine kankarar zunubi na shekara wadda ta wuce da wadda za ta zo a gaba malam ya ce a wannan babi akwai hadisi daga abu sa'id allah ya kara masa yadda wanda zai iya zama a ƙarƙashin baban al'imamu turmizi ya ce hadisin abu da hadisi ne kyaukyawa a takaice hadisi ne sahihi don haka malamai sun so azumtar ranar arafa sai dai mutumin da yake arafa a tsaye ma'ana mutumin da yake cikin ayyuka na hajji mu je wannan babin sai mu gama da shi babu karahiyati sauni yawmi arafata bi arafa قال حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا إسماعيل بن أليا قال حدثنا أيوب هو ابن أبي تميمة السختياني عن إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعرفة وأرسلت إليه أم الفضل بلبن فشرب قال وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وأم الفضل رضي الله عن الجميع قال أبو عيسى حديث ابن عباس رضي الله عنهما حديث حسن صحيح وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يسمه يعني يوم عرفة ومع أبي بكر فلم يسمه ومع عمر فلم يصوم ومع عثمان فلم يصوم والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون الإفطار بعرفة ليتقوى به الرجل على الدعاء وقد صام بعض أهل العلم يوم عرفة بعرفة قال حدثنا أحمد بن مني وعلي بن هجر أنهما قال حدثنا سفيان بن أيينة وإسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح عن أبيه أنه قال سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصم ومع أبي بكر فلم يصم ومع عمر فلم يصم ومع عثمان فلم يصم وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا آمر به ولا أنهى عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وأبو نجيح واسمه يسار, يسار سمع من ابن عمر رضي الله عنهما وقد روي هذا الحديث أيضا عن ابن أبي نجيح عن أبيه الرجل عن ابن عمر رضي الله عنهما wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da karhancin azumi na ranar arafa ga wanda ke can arafa a tsaye ma'ana mutumin da yake cikin aikin hajji ya je arafa to wannan shi an karhanta ya yi azumi a wannan yini shine ana abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallam afdara bi arafa manzon allah ya ci abinci a nan arafa ma'ana ya nuna cewa baya azumi sai cewa arsalat ilaihi ummul fadli bi labanin fashariba wato ummul fadl ita ce matar al-abbas ibn abdul muttalib baba ta abdullahi dan abbas a ranar arafa manzon allah sallallahu alaihi wasallama yana tsaye bayan la'asar ta aika masa gidauniya ta madara a gaban jama'a manzon allah ya kafa kai ya sha wannan kenan dalili ne a bayyane cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya je arafa halin baya azumi don haka dalili ne wanda yake nuna mutumin da ya je arafa to ba a bukatar ya wuni da azumi amma wanda bai je ba hajji to shi ne aka sunanta ma yin azumin ranar arafa shi ne malam ya ce a wannan babi akwai hadisi daga abu huraira da abdullahi dan umar da ummul fadl allah ya kara musu yarda malam yake cewa hadisin abdullahi dan abbas hadisi ne kyaukyawa hadisi ne ingantacce a takaice hadisi ne sahihi sai malam yake cewa an rawaito daga abdullahi dan umar yake cewa na yi hajji tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallam falam ya sumbu ya'ani yau arafa hajji ne tare da manzon allah sallallahu alaihi wasallama amma bai abinci ranar arafa ba ya ce haka nan na yi hajji tare da abubakar allah ya kara masa yadda shi ma bai yi azumi a ranar arafa haka na yi da umar shi ma bai azumci ranar arafa haka na yi hajji tare da usman allah ya kara musu yadda shi ma bai azumci ba a ranar bai azumci ba ranar arafa malam ya ce aiki akan haka yake a wajen malamai yastahibbuna al-ifdara bi arafa mutumin da ya je arafa to iya abin da suke bukata kada ya dau azumi li yataqawwa bihi ar-rajulu ala du'a dan mutum ya samu karfi da kuzari game da yin addu'a domin yini na arafa yini ne wanda yake na nacewa game da addu'o'i game da kusantar ubangiji tabaraka wa ta'ala ka yi a zaune in ka gaji ka yi tsaye in ka gaji da tsayuwa ko daga kwance sai ka yi haka ake buƙatar musulmi idan ya je arafa har rana ta fada ya kaskanta kai ga ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kusance shi dangane da roƙon duk abin da yake bukata na alkhairin duniya da lahira amma inda mutum zai wuni da azumi zai samu rauni da kasala dangane da yawaita addu'a shi kuma yini ne wanda yake na samun karbuwar addu'a don haka shine a nan ya ce malamai akan haka suke iya abin da suke so mutum kada ya dau azumi a ranar arafa don ya samu kuzari akan yin addu'a amma an samu wasu daga cikin malamai wato sun yi azumi a ranar arafa wanda daga cikinsu a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin su Abdullahi ibn Zubair irin su Usama ibn Zaid su Aisha Allah ya kara musu yadda da sauransu an same su a ranar arafa suna azumi an gane ku don haka shine malam sai ya zo da wannan hadisi na Ibn Umar hadisi ne ingantacce wanda ya nuna cewa yayi haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da Abubakar yayi da Umar yayi da Usman gaba ɗayan su ba wanda yake azumi a ranar Arafa sai ce amma wa ana la asumuhu yace ni ma kuma bana azumi a ranar Arafa saboda me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya yi wala amuru bihi wala anha anhu ba na ce ba a yi ya ce kuma ba zan hana ba mai nihin yi an gane ko wanda ya ga don haka malamai suka ce mutumin da ya ga ba zai samu rauni da kasala yana da kokarin da zai nace akan addu'a in ya ga ya iya ba laifi yakan iya yi wanda kuma ya ga zai samu rauni to rashin yin azumin shi shine ya fi dacewa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai ba don haka shi ibnu umar ya ce wala amuru bihi wala anha anhu ba zan ce ayi ba amma kuma ba zan hana ba malam ya ce wannan hadisi hadisi ne kyaukyawa ma'ana hadisin ibn umar takaice hadisi ne sahihi abu najih malam ya ce sunan shi yasa ya ji hadisi daga ibn umar allah ya kara masa yadda kamar yadda ya rawaito wannan hadisi sannan an rawaito wannan hadisi daga shi ibn abi najih daga mahaifinsa daga wani mutum shi kuma daga ibn umar cewa tsakanin mahaifin shi da ibn umar kenan akwai wasiɗa nan za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi الله يغفر لنا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك